لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 18 ga watan jimadar ula hijira tana da 1443 wanda ya dace da 22 ga watan 12 miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin fiyon malikiya a littafin akrabul masalik muna magana a kan rantsuwa ko babin rantsuwa na zamu tashi ya ce yana faɗa mana kalmomin da idan mutum ya yi rantsuwa da su ana duba niyya inda ba da niyyar maimaita ainihin kafara in ya karya ba don ya faɗi wannan sigar na maimaita rantsuwa ba zai zamo in ya karya zai kafarori adadin wannan sigan da ya maimaita ba shine ya ce wa wallahi summa wallahi hakanan idan mutum ya ce wallahi summa wallahi ya rantse akan abu da wannan sigan sannan sai karya rantsuwa to shi ma kafara ɗaya zai daga laɗin nan ya ɗauko lamata ma wala wallahi sun mu wallahi mun gane au ko kuma mutum ya yi rantsuwa ya ce wal qur'ani wal musafi wal kitabi ya ce na rantse da alqur'ani na rantse da mushaf na rantse da alkitab kaga duk sunan qur'ani ne sai karya rantsuwan to shi ma kafara ɗaya zai au ko kuma ya rantsa ya ce wal furqani wat taurati wal injili kaga wancan ya faɗi sunaye ne na qur'ani ko to ko da ya bambanta littafan yace na rantsa da alqur'ani da at-taura da injila kaga kowanne zaman kan shi yake amma dukkan su littafai ne saukakku daga Allah in yi rantsuwa ya karya rantsuwan kafara ɗaya zai au ko kuma ya rantsa da sifofin Allah ya ce wal ilmi wal qudrati wal irada ce na rantse da ilimin Allah da ikon Allah da nufin Allah to wa'annan duka in ya karya kafara ɗaya zai amma da sharaɗin izalan yanni kafara ce idan ba wai yana nufin kafarori da wa'annan maimaita su ba amma lokacin da ya maimaita yana nufin aniyarsa in ya karya rantsuwan kowanne zai bar kafara mai zaman kanshi to yanzu wannan a bisa abin da yake niyya zai tafi wa in allaka qurbatan amma fa idan ya race wani ibada ga rantsuwan shi ya ce zan yi azumomi ko kuma zan yi salloli kaga ya faɗe su da ainihin jam'i ko au ɗalaƙan ko ainihin ya rataya wa ainihin rantsuwan nashi shika ya ce zai saki matan shi kaga matan shi bai ce matarsa ba to lazima ma san maku abin da ya ambata shi zai lazima ya ce matan shi can kaga ya faɗi adadi muka ce ba yana niyya ba amma a nan yana da mata uku sai ya ce in bi abu kaza ba matan shi sun saku kaga ya yi rantsuwar shika sai abin bai yi ba to yanzu ba ruwan mu ko da niyya ko ba niyya tun da ya ce matan shi matan shi kuma uku ne gaba ɗaya za a sallame shi ko kuma ya ce ya saki matarsa shika uku tun da ya faɗi adadin shika uku to yanzu wannan ukun zai tabbata a kan shi shine lazima ma san mahu abin da ya ambata ba za mu lura da kaga a nan baya ai duk da gashi abin da ya ambata da yawa ne amma muna duba niyyarsa amma a nan tun da wajen ya rataye shi kan ga ibada ko ko ko shika ne ba a duba niyyar shi kawai ma san mahu abin da ya ambata shi zai zance shi eh ya ce ya zai eh to sai a tafi akan akallin jami'i wannan an sassauta mal kenan amma wacce ce ba matarsa ba cikin matan nan shi ka gani yawwa ma ɗaya faɗa ba matarsa uku ne sai ce idan bai kaza din mata ta ta su yawwa eh wacce ce idan ya yi niyyar wance to zai faɗa kanta amma yace matarsa ɗaya daga cikin matarsa sun ta saku sai karya rantsuwan sai mu koma babin shika idan mutum ya zo ya samu matan shi guda uku sai ya ce ɗaya na saki ɗaya daga cikin ku duk sun saku bare kuwa na to ce ce ba ɗaya daga cikin su ba ai bai ce wance ba kuma kowace ta amsa sunan ɗaya daga cikin su saboda sun saku kawai bare kuwa ka gane auna wahu ko kuma abin da yayi niyya in ya yi niyyan wani ibada ko ya yi niyyan shika to abin da yayi niyyan zai mutunce shi lokacin da ya yi wa fi aimanil muslimina cikin inda mutum ya ce rantse-rantsen musulmi sun lizumce ni kawai ba ya ce wai in bai abu kaza ba rantsuwa duk irin rantsuwan da musulmi suke gaba ɗaya hau kan shi sai mu duba mu gani battu manyan biku yanzu matan da ya mallaka iman yamliku duk wacce ya mallaki ainihin igiyan aurenta gaba ɗaya sun sauka na'am wa ituquhu sannan yanta duk wanda ya mallaki igiyan ainihin a, bautansa in yana da bayi dubu gaba ɗaya sun yanku wa sadaqatun bi sulusi malihi hakanan dole zai sadaka da ɗaya cikin ukun dukiyarsa tunda in ka lura an sassauta mar ma mutumin da yace mali fi sabilillahi za ki akal sulusi ko to shi ma wanda yace aimanul muslimina za ka sa dukiyar shi gida uku dole ya sadaka da ɗaya na'am sannan wa mashiyun bi hajjin ya kama hanya ya tafi aikin haji da kafa ana yin rantsuwa da wannan barai kuwa sannan wa saumu ami yayi azumin shekara sannan duk ya- in ya gama ga ainihin bita da kulli wa kafara tun sannan zai yi kafara rantsuwa to saboda musulmi suna rantsuwa da ire-iren wa'annan rantsuwan gaba daya sai dai inda zai samu sassauci kamar mutumin mu na Maiduguri in ci da halifun bima zikira in an saba da rantsuwa da wa'annan abubuwan da aka ambata gaba daya na'am sai muka ce mu a garin mu ai gaba ɗaya kawai rantsuwa na kafara ake yi amma yanzu a garin na an ce ka kawon da ya rantsuwan shika guda ɗaya an baka aiki ko ko wanda ya yi rantsuwa na aiki gwanda ma ibada shi ana bakace amma mutumin da ya ce in ban yi abu kaza ba matata ta saku ka kawo ko mutum ɗaya a garin nan sai mu ce an baka aiki saboda haka sai wanda aka saba ana rantsuwa da shi a inda yi wannan aimanul musulmi ne zamu na'am a kotar zamu na'am Aha, ya ce wa'illa idan ko ba a saba rantsuwa da wa'innan ainihin abubuwan da muka irga a inda yi wannan rantsuwan ba, to fal mu'tazu kadai, wanda aka saba din kadai shi ya zunce shi.
na'am Ah?
na'am Wa tarimul halali haramta halal mutum ya ce ya haramta wa kanshi duk wani halal fi gairi zaujati cikin wani matarsa Ya.
laguwun yasuwa ne banda matarsa babu abin da zai haramta ya haramta a kanshi duk abin da ka sani ka haramta wa kanka za mu ce ai asali ba kai ka halatta ba saboda haka Allah ne ya halitta wannan abin tun asali saboda haka ba ka da daman haramta wa kanka amma wajen matarka kana cewa alhalalu alayya haramun baka cire matarka ba sai mu ce to matarka ta saku shiga uku saboda me saboda mu a malikiya duk mutumin da yake matar shi anti haramun ta saku shiga uku ba sai mu ce to matarka ta saku amma sauran abubuwan duk sun halatta ya kace to me dalilin aka halalta mun sauran ba za a halalta mun mata ta wai mu ce sauran abubuwan gaba ɗaya tun da ka zo duniya a halal suke amma matarka asali ai haramun ce hanya ka bi ka halalta saboda haka yanzu wannan hanyar ka datse ta ta haramta na'am shine fi gairi azzaujati lagun ba na'am
wa kusti sadniyatul halifi ana taksisi a wa ku- wa kas wa kusti sad ko sadiyatu eh niyatul halifi wa khassasat yawwa yafi kyau wa kasta sadniyatul halifi niyyar mai rantsuwa yana taksisi na ainihin rantsuwan da mutum ya yi a mutum ne ya yi rantsuwa na abin da ya game gaba ɗaya na'am sai kuma ya zama a niyyarsa ɗin yana nufin wani ɓangare na wannan abun ba abubuwan gaba ɗaya ba to niyyarsa ɗin tana taksisin amin wannan rantsuwan za mu ji misalin shi a gaba kamar yanzu misali mutum ya ce wallahi ba zan ƙara cin nama ba na'am nama ya ce wallahi ba zai ƙara cin nama ba na'am sai aka ji ya ci naman kifi sai aka tambaye shi kai da kace ba za ka ƙara cin nama ba sai ya ce ai ina nufin naman rago ko naman akuya yanzu kuma naman kifi na ci to kaga da yace nama ai am ne Am ne.
to amma a niyyarsa din yana nufin wannan to duk zaka ji an yi taksisin am na rantsuwan da ya da niyyarsa na'am
wa ƙuyidat sannan ana taqyidul mutlaqi idan yayi rantsuwan abu mutlaqi amma aniyarsa yana nufin ƙayyade wannan abun akan abu kaza to ana ƙayyade shi da wannan niyyar na'am ma'ana ga abin ya zo am ko mutlaq amma da aka tambaye shi sai ya ce ai shi yana niyyar kaza ne niyyar tashi ta yi taqyidi wannan mutlaqin ko kuma ta yi tafsiri wannan am din to ana keɓance wannan rantsuwan nashi akan abin da ya niyya din na'am wa buyyinat hakanan ana bayyana mujmal yayi rantsuwar mujmal ne sai a niyyar sa yace yana niyyar kaza ne sannan wannan niyyar sa yace bayanin wannan mujmal din to za a ainihin tabbatar da rantsuwan shi akan wannan abin da yayi bayani din na'am
wayannan abubuwan guda uku yace fa in sawa zahiru lafzihi dan ana lura da zahirin lafazin da yayi da niyyar da ya faɗa din yaya ainihin abin da ya yi rantsuwa a kai ɗin ko kuma rantsuwan da ya yi ɗin ya daidaici juna ma'ana da niyyar da ya yi ɗin da zahirin lafazin sun zo daidai idan sun zo daidai na'am shine fa in sawar zahiru lafzihi idan niyyar ta shi ta daidaici zahirin lafazin shi za ku ji misalin a gaba na'am suddiƙa za a gaskata shi mutlaƙan sake ba ƙayyadewa ko a rantsuwa da Allah ko a rantsuwa da shika ko a rantsuwa na ainihin ƙayyadewa da ibada na'am wato a nan akwai bambanci na'am a wuri zuwa wuri akwai inda in yayi rantsuwan Na.
ya faɗi niyyar shi niyyar ta shi ta yi taksisul am ko ta yi taqidul mutlaq ko ta yi bayanul mujmal Na.
niyyar akwai inda in a fatawa ne zaka ba shi fatawa cewa rantsuwan zai tsaya akan wannan niyya amma idan a hukunci ne a gaban kuliya aka kawo wajen alkali akwai inda wannan niyyar ba za ta yi aiki ba na'am akwai inda kuma wannan niyyar za ta yi aiki wajen bashi fatawa da kuma ko a gaban alkali ne akwai inda kuma niyyar kwata-kwata ba za a yi aiki da ita har a fatawa din ba to shine yanzu ya bambance mana na'am kaga nan na'am idan ainihin niyyar ta shi sawo zahirin lafzihi ta daidaici zahirin lafazin shi to wannan su dika za a gaskata shi mutilakan saki ba kaidewa ko a fatawa ko a hukunci na'am fillahi fi billahi wa gairiha kuma a cikin rantsuwa da Allah da rantsuwa da ba ainihin ba ba rantsuwa da Allah ba rantsuwan shika ko rantsuwan yanci ko rantsuwan ibada duk za a gaskata shi kuma gaskata shi din nan fil fatwa wal qaba'i ko a fatawa ya zo yi wa malami ko a gaban ainihin alkali ne duk za a gaskata shi na'am to kaman a ina ne zai daidaita inda za a gaskata shi a gaba daya na'am ka halfihi kamar inda mutum ya yi rantsuwa lizaujatihi ga matarsa ya rantse mata akan in ta zawwaja hayata ha fahiya dalikun to ita yaga ta mutu tana ta ramewa tana ta kaza ta ji ya samu kwangila ko ta ji abokanai sun kara aure waye waye shikenan ga akwai masu rantsuwa ma matan su a cewa ne ya ci qur'ani shikenan ke hajiya na ga bata ke take duk kina ganin kamar wai zan yi aure ne ko ta ce wallahi ni abin da nake tsoro yace kwantar da hankalinki na rantse miki cewa duk ran da na ƙara aure shikenan matar da na aura ta sauko ko kuma duk ran da na ƙara aure na sauwaƙe miki ita dama kishiyar ne ba ta so yanzu ga shaidu ga komai ya faɗi haka ba ya ce iya rayuwarki tsakanin ya da ke matukar kina raye ne aure to wanda na auren ta sauko ko kuma ke ɗin kin sauko misali na'am To, yanzu a nan kaga ya ce hayata rayuwarta. Kaga rayuwarta din ai yayi itilaki bai kayyade shi rayuwarta zuwa lokaci kaza ba ko? To, aw abduhu hurrun ko kuma yace dirran da yayi aure tana raye bawon shi wane ya inku.
na'am Aw kullu abdin ko kuma wai game yace duk wani bawon da yamliku ya mallaka kaga hankalin ta zai kwanta ko tunda ta san me mako ne ba zai iya yanta bawa ba kuma yace dirran da yayi aure bawon shi ya inku. au ko kuma Amin.
fa'alayhi almashu ila makka ce kin gari ya je yanzu ma ina fama da kafa ko eh to duk ran da na ƙara aure zan je maka da kafa matukar in kina rayi to aha fatan zawwaja ba da dalaqiha kawai bayan sun rabu da hajiya ya sake ta sai je aure ga hajiya a raye amma ya sake ta sai yi aure sai aka kawo ƙara aka ce to fa ka rantse akan cewa duk da kai aure wance tana raye ka rantse da abu kaza saboda haka wannan abin ya lizimce ka sai ya ce me wa qala nawaitu hayata fi ismati ya ce ai ni ina nufin rayuwarta a igiyan aure na yanzu me amfanin rayuwarta a wuri na a yanzu na'am tun da mama ta wuce yanzu dama ina nufin rayuwarta a ƙarƙashin aure na yanzu kuma na sake ta ta kaga yanzu sigan da ya faɗa rayuwarta yanzu kuma ya ce yana nufin a ƙarƙashin auren shi kaga sawat lafazin shi da niyyar sun zo daidai kowanne hankali zai iya karɓa dan mutum ya ce matukar hajiya tana raye wace ce hajiyar matarsa to yau bayan ya sake ta in tana raye ma me amfani rayuwar a wajen shi yawwa saboda haka yanzu a nan ainihin wannan niyyar tashi za ta bar amfani fil fatawa wal qada ko gaban alkali bawa ya kai kara ya ce in hajiya tana raye aure na imtu kuma yanzu gashi yayi auren ga hajiya tana raye tana gidan wani sai alkali ya bar dariya ya ce to ai hajiya kai ya kake nufi ya ce ni ina nufin in tana karkashin aure na yanzu ina take na sake ta ta yi aure sai a kori ba wannan a ce je ka ci gaba da bauta ai abin da yake nufi din yana nufin in hajiya tana gida ne yanzu ko ba ta gida na'am yawwa haka nan duk sauran rantsan-rantsan wannan niyyar tashi za ta yi ainihin taƙidin wannan itilaƙin da yi.
na'am
Aha, wa in lam tusawi wa in lam tusawi to kan nan kaga ai sawar zahira lafihi niyyar ta daidaici zahirin lafazi ko Na'am.
kaga mun ce wajen fatawa da hukunci gaba ɗaya za a tabbatar. To wa in lam tusawi idan niyyar da ya din bai daidai da lafazin ba sai mu duba mu gani ya kusanci lafazin ko bai kusance shi ba fa in qarubat idan niyyar bai daidai da lafazin ba amma ya kusanci yin daidai da lafazin to yanzu anan kubila in ya ce ga abin da yake niyya za a karbi ainihin da a wani niyyar da ya fada amma illa fi dalaki wal itiki sai dai wajen shika wal itiqil muayyani da yanci muayyani shi ma filka bayi a kotu na'am yanzu misali ga nan misali yace me kalahami bakare ah haka ne wal itiqil muayyani filka bayi kalahami bakare wa samni ba'anin fi la akulu lahaman aw samna to ya rantse ya ce wallahi ya ce ba zan ƙara cin nama ba dirran da na ci nama hajiya kin saku ko wallahi ba zan ƙara cin kitse ba dirran da na ci kitse bawa na wani ya intu sai yau ya ce ba zai ci nama ba sai ya ci naman rago a'a kai da kace yi da hajiya ta ce wallahi ita kan ta saku ya ce shi san ba haka yake nufi ba yana nufin naman shanu sai ta kai ƙara kotu yanzu misali nama mutum ya ce ba zai ci ba sai kawai aka ga yana cin naman rago ya ce naman shanu yake nufi saboda Allah wannan niyyar ta ta yi daidai da lafazin ai lafazin da gaji inda ka ce nama mu a garin nan da naman shanu da naman rago da naman awaki duk sunan su nama saboda haka niyyarsa din ba ta yi daidai da lafazin shi ba amma ya kusanci ya zama daidai saboda in ka lura naman shanun ai an fi sayar da shi fiye da naman rago da naman karamar dabba niyyar ta kusanci lafazin amma bai yi daidai da lafazin ba to yanzu a irin wannan in yi rantsuwa in a fatawa ne ya zo yi ma fatawa cewa ni fa na rantse ba zan ci nama ba amma lokacin da na yi rantsuwa ina niyan naman shanu kuma yau na ci naman rago yaya sai ka ci a niyan ka naman shanu ne saboda haka naman rago ba komai mun gane amma yau da a ce rantsuwar na shika yayi sai ta zo gaban kotu ta ce ga shaiduna ya rantse ba zai kara dinan da ya ci nama nasa ko yau kuma gashi nan ya ci naman rago sai ya ce ranka ya daɗe hakika haka na ce amma ni niyya ta naman shanu nake nufi alƙali zai ce ba ruwanmu da niyyar ka ta sako shine illa fit talaqi na'am wal ijil muayyani da kuma yanci amma yancin ma muayyani amma in yace ɗaya daga cikin bayin shi ba su da magana amma in yancin muayyani yace dirran da ya ci nama bawon shi wane ya yanci yau sai gashi ya ci naman rago sai aka zo aka ma fatawa a matsayinka na malami to yanzu kai malami in zaka ba da fatawa zaka bar shi da Allah ka bar shi da niyyarsa amma idan a kotu ne bawa muayyani yazo yace ga sheduna ya ce dirran da ya ci nama na yanzu kaga bawa muayyani sannan yau gashi nan ya ci naman rago shi kuma yace wallahi ni naman shanu nake nufi lokacin alkali ba zai saurare shi ba za a yanke wannan bawa na'am mun gane na'am shine illa fil dalaki wal itiqil muayyani shi ma kuma fil qada'i mu fahimci wannan kaidin in ba a ainihin shika ba ba kuma yanke bawa muayyani ba to a sauran gaba ɗaya ko a fatawa ko a hukunci ba za a lizumta mar wannan rantsuwan ba sannan wajen ainihin shikan da yancin muayyanin ma sai in a gaban alkali ne amma ko da matar ce ta ce ranka ya daɗe dan Allah ina tambaya ta zo ki ma tambaya ne a matsayinka na malamin addini ta ce mijina ne ya yi rantsuwa ya ce duk ran da ya ci nama nasa ku shika uku yau kuma gashi nan na same shi yana cin naman rago gashi nan da na masa magana sai ya ce min naman shanu yake nufi yanzu ya aure na kaga fatawa ta zo sai ka ce hajiya aurenki yana nan yana nan akan niyyarsa na naman shanu yake nufi kaga wannan fatawa ne amma yau da za ta kawo ƙara kotu ta ce ina so a bi min kadin haƙƙina ya ce min dillan da ya ci nama nasa kushika uku ga shaiduna yau kuma ga shaiduna akan ya ci nama sai ya ce naman shanu yake nufi kaga nan ta zo neman haƙƙi ne a nan sai ka tabbatar mata da cewa wannan cin naman shika ya tabbata kaga fil qada'i kenan a wajen fatawa za a tabbatar da shi a bar shi da Allah amma wajen hukunci tunda ta kawo kara tana neman haƙi ne dole za a tabbatar da wannan abin da ya faɗa din mun gane wannan kaga nan inda niyyar bai daidai da lafazin ba kenan aha shine kalami bakarin wasamni wasamni bani kamar inda ya ci na inda ya ce naman shanu yake nufi wasamni bani ko kuma yace ba zai ci kitse ba sai ya ci kitsen shanu aka tambaye shi sai ya ce yana nufin kitsen a kitsen rago ne ba zai ci ba ko kitsen awaki ne ba zai ci ba fi cikin da ya rantsa ya ce la akulu lahaman ba zan ƙara cin nama ba ausam nan ko ba zan ƙara cin kitse ba to anan ana ainihin barin shi da Allah wajen fatawa amma wajen hukunci kuma wajen yanci ko yanci muayyani ko kuma wajen shika za a tabbatar ba za a saurari niyyarsa mun fahimci wannan wannan hukuncin sa waka shaharin kamar inda yake yana nufin wata guda ne aw fil masjid ko yana nufin cikin masallaci ne ba zai magana ba fi nahawi ne la ukallimu cikin inda kamar ya rantsi yace wallahi ba zai ƙara magana da wani ba ko ya rantsuwan shiga dirnan da ya yi magana da wane matarsa ta saku ko bawan shi wani ya yantu kawai ya yi magana da shi a masallaci ya yi magana da shi haka sai aka tambaye shi kai da kai sai ya ce ai a masallaci ne na ce ba zan yi magana da shi ba niyya ta ina nufin a masallaci ne ko kuma kamar wata ya ce niyya ta a wannan watan ne ba zan yi magana da shi ba to yanzu a nan in a fatawa ne za a tabbatar da niyyar shi amma in a hukunci ne in a wajen hukunci ne kuma wajen shika ne ko wajen yanci muayyani za a tabbatar da wannan shika ko yanci muayyani din ina ji muna fahimta ko na waka tawkilihi kamar inda ya wakilta wakilin shi ya je aikata wannan abin fi mai fila ya bi uhu cikin da ya rantsi ya ce wallahi ba zai siyar wa wane ba ciniki ne zai sai da kayan shi sai ya ce shi fa ba zai siyar wa wane ba sai aka matsa ya ce kai duk inda ya siyar wa wane to matarsa wance ta saku ko bawan shi wane ya intu kawai yau sai ya sa wakilin shi ya je siyar wa wancan nan au ya diribu ko ya rantse ba zai daki wane ba sai ya sa wakilin shi je da ke shi bayan an yi wannan dukan kaga dukan yana tabbatar da karya rantsuwa ko sai matarsa ta kawo kara kotu ko bawon shi kawo kara kotu cewa ya ce diran da ya daki wane na yantu sai ya ce yana nufin da hannun shi ne ba zai daka ba yanzu kuma wakili ne ya daka to yanzu wannan wajen inda wakili ya daka shi kuma ya ce a niyyarsa lokacin da ya faɗa yana nufin da kan shi ne ba zai siyar ko kuma zai dukan ba to yanzu a nan a fatawa za a karɓi niyyarsa amma wajen hukunci in je a wajen shika ne ko yanci muayyani wannan kuma alkali zai tabbatar ba za a karɓi niyyarsa ba mun gane wannan wannan kaga tashbihi ne na wanda ainihin niyyar ba ta yi daidai da rantsuwar ba amma ya kusanci juna wa in gaudat mu tsaya nan alhamdulillah abun akwai mushkila
لا أقول لحمة إني